أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faƙad faza fauzan azima amma badu assalamu alaikum wa rahmatullah muna talata sha bakwai ga watan jimadar ula wata na biyar a cikin watanni na addinin musulunci idan ka ɗauko al-muharram safar rabi'il awwal rabi'u thani sai ka zo jimadar ula shine na biyar a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 da arba'in da uku hijira ta yan halitta farin jikada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makazawa madina wanda ya da 21 ga watan 12 shekara 2021 miladiya Allah subhanahu wata'ala fa'alu lima yurid wanda sai ya so ake cikin kaddarawarsa da gudanar mulkinsa da kuma yadda yake sarrafa bayan sayin da ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi a daidai wannan lokaci wanda muke gabatar da wannan darasi na a cikin littafinmu na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna na babban malaminmu dr ashek salih ibn abdulaziz ibn muhammad ali sheikh muna neman jagorancin allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin abin da zan mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alkur'ani mai girma mu samu dace ta suna ingantata ta manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin fahimta ta mazanjiya magabata na ƙwarai salafi sale tun daga sabai har tabi'ai har tabi'i tabi'in Allah subhanahu wata'ala ya sanya wani nasiha ta mu muna yin ta da ikhlasi muna yi dan Allah Allah ya amfana da mu abin da ke ci wannan littafi wannan littafi dai abin da yake wato ya mai da hankali a kansa shine gyaran aƙida gyaran aƙidan mu ta musulunci domin littafi ne wanda yake magana akan tauhidi yanda zaka kade ta Allah ka tabbatar da manci manzo sallallahu alaihi wasallama yan uwa musulmi wannan aqida ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam aƙida ce wadda ake so ka rayu a cikinta a duniya ka je cikin kabari farko-farkon tambayoyin da za a yi maka a cikin kabari sun shayi tauhidi ka tashi gaban Allah ranar alkiyama Allah ya kaddara kana cikin masu tauhidi masu kaɗe ta Allah saboda haka wani littafi namu yana wato kiranmu ya zuwa mu gyara aƙidanmu aƙida wadda ta tabbata a cikin littafin Allah tauhidi ingatacce wanda ya taba cikin littafin Allah da suna ingatatta kuma karkashin fahimta ta magabata shi yasa mala ya ambaci sunan usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna saboda haka Allah subhanahu wataala ya datar da mu a yau zamu tashi bisa kan darasin mu na uku mun yi darasi daya biyu yau cikin kaddarawar Allah ya sake haɗa mu a wannan bagiri tare da 'yan uwa ɗalibai maza da mata za mu tashi akan darasinmu na uku a sati da ya gabata ba da bismillahi rahmanir rahim bayan malam ya jiro maka wato dalilai wayanda suke shirye su da kai akan tauhidin rububiyya sai yake nuna maka akwai hanyoyi guda biyu waɗanda mutum musulmi zai fahimci haƙiƙanin tauhidin rububiya to a sati da gabata mun yi hanya ta farko yau zan mu tashi a ɗari kusani hanya ta biyu wadda ake gane wato tauhidin rububiya hanya ta farko wadda ake gane tauhidin rububiya tauhidin rububiya malam ya maka tarifin shi a baya daga ciki waɗansu malamai suna cewa tauhidin rububiya huwa tauhidin lahi bi af'ali shine mutum ya kaɗe ta Allah a cikin ayyukansa ka kaɗe ta Allah a cikin aikin da wannan aiki ba mai yin shi sai Allah ka tabbatar da haka ki tabbatar da haka ba mai irin wannan aikin sai Allah duk lokacin da kika ɗauki aikin Allah kika ba wani ki sani cewa kin yi shirka kin haɗa Allah biyu to tauhid rububiyya shine kaɗe ta Allah a cikin ayyukansa kamar misalin halitta waya halicci sama waya halicci ƙasa waya halicce ka waya halicce ni waya halicce su waya halicci komi da komi to kamar misalin wannan kakka ɗauka wani yana halittawa yana halittar waɗannan abubuwa wa rizik arzutawa wace arzitawa wace arzitawa Masha- wake talautawa Masha Allah wake badawa wake hanawa duk tabbatar da ka kaɗe ta Allah wannan duk ayyuka ne na Allah haka nan rayawa wa raya ni wa raya ka wa raya su wa raya mu wa raya kowa da kowa tun daga tsuntsu hakkiya shi dukkan wani abu Allah kira shi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amal wace kashewa ka taba shi wani ya mutu lokacin shi bai yi ba fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun kullu nafsin sa'iqatul maut aina ma takunu idrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada hakanan wata dabirul umur da jujuya al'amura a juya nan a juya nan lokaci kaza kaga an juya wani abu an juya jujuya al'amura wa in zalil madar da sabkar da ruwan sama yana daga cikin ababe guda biyar babu wanda ya san hakikin sai Allah daga cikinsu akwai ƙarshen suratul luqman ko ha ƙarshen suratul luqman ayatul ƙarshen suratul inna allaha indahu nusa wa yanzul gais lamma fil arham tadri nafsun ma za ta kasibu gada wa tadri nafsun bi ayi ardi tamut kenan sabkar da ruwan sama wake sabkar da ruwan sama masha Allah da makamancinsu wannan shine a takaicen takaicewa kenan yau zan mu tashi hanya ta bi wanda ake gane annadar wanda ake gane a lura kadiba ka gani ka gane tauhidin rububiyya fi ayatin lahi a cikin ayoyin Allah fi halƙil kauni a cikin halitta wato dukkan wani abin da yake abin kasancewa ne wa huwa ma yu'raf shine abin da za a san bidalalatil afaq da dalilai waɗanda suke cikin sasanni afaq sasanni wa hazihi da wannan ne kadhalika ayatun min ayati llahi al'azima haka ayoyin Allah waɗanda suke masu girma addalatun ala rububiyyatihi wa'inda suke shiryas da mutum ya gane rububiyya ta Allah rububiyya ta Allah shine kade ta Allah a cikin aikinsa dan ka gane akwai ayoyi masu girma wanda suke shiryas da mutum kuma suke kawo mishi dalili akan cewa lalle Allah shine wato arrab kamar faɗar Allah da yace sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid Allah ce asani zamu nuna musu ayoyin mu a cikin afaq a cikin sasanni wa fi anfusihim a cikin kawunan kuma akwai aya dan uwa musulmi in ka dibi karan kanka akwai aya a cikin halittarka akwai ayar Allah don ka gane Allah mai cikakken mulki ne ka riba ga yi ka mutum mai hannu biyu mai ƙawa biyu mai ido biyu mai ƙoyon hanci guda biyu ya miki dumbarin baki ya miki haƙora ya miki yatsotsi a cikin halittar kawunan kai akwai aya don zan ka gane ƙudurar Allah hatta ya tabayyana lahu hada ya bayyana lahu hada ya bayyana a gare su annahu alhaq lalle Allah shi a gaskiya a walam ya kafi bi rabbika shin yanzu ubangijinka bai ishe ka ba annahu ka gane cewa shi yanda lamarin yake ala kulli shay'in shahid absa dukkan komi shi mahalarci ne yana nan mai shaidawa ne a cikin suratul safat aya ta 53 malam a cikin wannan littafi na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna ya cewar cewa wa man ta'ammala al-afaqi duk wanda ya lura da wannan sasannin a cikin afak sasanni wanda suke nesa daban-daban kadiba wa mafi hadal kauni da abinda ya halitta min sama'in na daga sama in kadiba da ababen da Allah ya halitta a cikin sama wa ardin da kuma irin ababen da Allah ya halitta a cikin ƙasa yanzu a tsakanin mu da sama akwai halittun da mu idan mu bai ganin su amma Allah ya halicce su a ƙanƙana halittu da suke yawo to haka nan a cikin samar akwai ababen da Allah ya halitta daban-daban kala daban-daban kaga wata aina yake a ko a ƙasa yake rana aina take a tauraruwa aina take masha Allah to kaga a cikin sammai samanmu akwai halittun da Allah ya halitta ya halice su kuma don ka gane dalilan ƙudurar Allah dalilan ikon Allah subhanahu wa ta'ala ka gane shi mai iko ne a bisa duka wal ard da kuma irin abin da Allah ya halitta a cikin ƙasa irin ababen da Allah ya halitta a cikin ƙasa yanzu ƙasar nan in ka tona ta ruwa daga yana ke hutawa ina hutawa da ƙasa ko ina bugowa ido na ruwa in muka yi shibka tsoro daga yana ke hutawa daga ƙasa masha Allah iranium daga yana ke hudo shi ha man fetur daga yana ke hudo shi ha isansu daga yana ke hudo shi gas daga yana ke hudo shi kaga ashe akwai ababen da Allah ya halitta a ƙasa masu yawa ƙarhe wannan ƙarhe wannan da kake amfani da shi a sarrafa shi asalin shi ƙasa ce wannan lasho da ake da ƙasa ake yin shi eh sumunti da me ake yin shi shi ne mala ya ce wa mashtamalat alaihi sama da abinda sama ta tarar ta kumsa min nujumin na daga tauraru min bayan sha a gaba wa kawakib da kawakib an ce kawakib wato e tauraruwa wa shams da rana wal kamar da wata wa mace alaihi al'ar da kuma abinda ƙasa ta kumsa ta tara kamar da muka muku bayani akwai duwatsu wanda Allah ya sanya su a cikin ƙasa suka danne don kada ƙasar ta rinka motsawa da ku ana cewa an girgiza ƙasa to wurare daban-daban Allah ya sa duwatsu a ciki sawabi ya tabbatar da su min jibal daga duwatsu wal ashjar da itatuwa wal bihar da ƙoramu wal anhar da kogi akwai kogi wal bihar akwai teku wa ma yi tanifu zalika min lailin da abinda yake kewaye da wannan millelin na daga dare kuna zamne da rana sai ku ga dare ya shigo wannan harin da yini kuna cikin dare ana ta yi ana ta yi sai ku ga yini ya shigo duk wani dalili na ka gane Allah mai iko ne a bisa halitta irin waɗannan abubuwa ga dare ga yini duk Allah ya halitta muku su kuma kuna tahiya kuna tahiya ba wufa ake zawo a ruho mana dare a ba wufa ake zawo ga gari waye ai inda za a ce ana cikin dare ba a shirya ba kawai a garana ta bude gaba daya ai da kaga wani baya so ba a ganshi a cikin halin da yake eh domin wani ya tube wani yana gurin saban Allah ko wani na gidan giya wani na gidan ilgagara ha wani yana ciki to da a ce muna cikin dare a ga rana ta bude ko kuma ana cikin rana a ga wuf dare yaro kasan da motoci sun sakaro da wannan hita bugu da wannan wannan hita bugu da wannan tunda wuf ya ruho kaga da an yi banna to amma hikima ta Allah sannu sannu da abin da ya kewaye dare da yini wata sayiru hadal kauni kullihi da kuma tahiyar da wannan halittun gabaki ɗaya da muka zana maka tun daga sama da ƙasa da abin da sama ta kumsa da abin da ƙasa ta kumsa da abin da ke kewaye da dare tahiyar da waɗannan halittun dukkan shi bi hazan nizam a wannan tsarin addaƙiƙ a cikin wannan 'yan lokuta ake tahiyar da su minti kaza abu kaza zai abu minti goma sa'a guda sa'a biyu sa'a uku daƙiƙ ‘yan mintuna za ga Allah kulle yomin huwa fi sha'an Allah yake ta da waɗannan abubuwan duk a cikin mintuna da lokaci ‘yan uwa ‘yan awowi taƙaitattu awa 24 a wuni eh me kika yi awa 24 me kai awa 24 take wayo wa yake ta da waɗannan awoyin Allah duk wannan ka gane dalilin rububiyya ta Allah sanin Allah a cikin aikin da Allah yake yi yake sarrafa bayansa cikin awoyi da daƙiƙai da 'yan mintuna kuma a cikin waɗannan kwanakin za ku iya riƙe lissafi yau muka ce sha bakwai ga watan jimadar ula suka gani sai a riƙe lissafi ko shekara kaza aka ahiwa ne ko wata kaza aka ahiwa ne ko rana kaza ko da maraice aka ahiwa ne ko da dare aka ahiwa ne duk yan lokuta ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake tahiyar da bayinsa dallahu zalika wanda Allah ya shirye su da wannan ala an hunaka khaliqan li hadal kauni domin ka gane akwai wanda ya halici waɗannan halittun maujudan lahu kuma mai samarwa ne mudabbiran lish'unhi kuma mai juya sha'anin sare wa kullama tadbirul aqil duk lokacin da mai hankali ya lura ya lura da kyau ya tsaya ya lura ya tadbiri a ciki hazihil makhaluqat na waɗannan abubuwan da Allah ya halitta ka tsaya ka yi nazarin halittar sama da halittar ƙasa da halittar dare da halittar rana kuma abu sa tsarin da Allah ya tsara ‘yan mintuna da awowi da yake tahiyar da bayinsa wata galgal fikirihi kuma mutum ya shigas da tunaninsa fi bada'il ka'inati yanda Allah subhanahu wata'ala ya wari waɗannan wato halittun kasantattun waɗannan abubuwan ka'inat abubuwan da suka kasance fararen abubuwan da Allah ya ware su na wannan halittun gabaki ɗaya ka sanya tunaninka a ciki kuma halo dalili ne kai dan adam alima annahu khuliqat Allah ya halici waɗannan abubuwan lil haqqi dan gaskiya ba da wasa ba Allah ya halice shi ya halice su eh kuma ba da a basibtu annama khalaqnakum abasan ha ai ba da ba dan wasa ba Allah ya halice ku to duk wani halitta naga Allah ya halice su ba dan wasa ba dan ka gane dalilin kudura ta Allah dalilin rububiyya ta Allah shine arab shine ubangiji wanda yake da ayyukan ayyukansa wanda suka kebantu da shi to ka kade tashi a cikin waɗannan to ka shigar da tunaninka a cikin waɗannan fararin wato kasantattun abubuwan za ka san cewa annaha khuliqat lil haqqi Allah ya halice su lil haqqi dan gaskiya kuma yace wa bil haqqi kuma da gaskiya an halice su dan tsaye da gaskiya kuma an halice su da gaskiya ba da wasu aka halice su ba ga gare dalilin kudura ta Allah subhanahu wataala wallahi 'yan uwa musulmi duk lokacin da mutum ya rasa tauhidi na kaɗai ta Allah a cikin ayyukansa wanda waɗannan ayyukan ba mai yi sai shi Allah karsa wannan tauhidin ta haƙiƙanin rububiyya Allah can ka gamo da uluhiyarsa wanda shi kaɗai ake bauta ma ba a haɗa shi da wani ka kaɗe shi a cikin bauta kada ka haɗa shi da wani to ɗan uwa ka taɓe ka yi hasara domin dukkan annabawan da suka zo wanda Allah ya turo yana turo su ne akan la ilaha illallah tauhidul uluhiyya ta shiga tauhidul rububiyya ta shiga ai wani kahurin zai ce maka ya da Allah ya halicci sama ya da Allah ya halicci ƙasa Allah shi yake saukar da ruwan sama shi yake bugo ruwa daga ƙasa amma in ka ce a bauta ta ma Allah shi a ɗai ka da shi zai ce a kuma iyayen gidajen namu za mu bari bauta ma abu ɗaya to kaga ya rasu tauhidi ya rasu tauhidinsa saboda sai in ka tabbatar da rububiyar Allah sai ka tabbatar da ilahantakarsa wanda shi kadai ake bauta ba kada ki sake ki Allah biyu kada ki kasa ki doki Allah a matsayin kina da wani Allah wanda ke baki lafiya eh ko kina da wani abin bauta wanda zaki rinka kiran shi ya kawo miki agaji ya kawo miki tallafi to sai mala ya ce alima anna khuliqat lil haqqi Allah ya halicci wannan lil haqqi dan gaskiya wala kuma da gaskiya wa annaha sahaifun ayatun waɗannan takardu ne waɗanda suke da ayoyi wa kutubun barahin kuma littattafai ne waɗanda suke na hujjoji wa dalalatin da kuma dalilai ne ala jami'i ma akhbara bihi Allahu an nafsi absa abinda Allah ya bada labari daga kai nasa wa adillati kuma dalili ne ala wahadaniyatihi absa kadaituwar Allah shi a dai saboda haka sai malam yace wa qad jaa fi ba'd al-athar haqiqan labari ya zo a cikin shashen magabata labari ya zo a cikin shashen magabata anna qauman aradul bahata waɗansu mutane sun zo suna bincike yadda za su yi su gane wato su san Allah ma'al imam abi hanifa a cikin wato tare da imam shugaba abi hanifa fi taƙariri fi taƙariri diljatin a cikin wato tabbatar da labarin diljatin wato jirgin ruwa ruwa ta zahabu ita wannan ruwan ita wannan jirgin ruwan ta zahabu take tahiya tamtali'u min da'am tana tahiya ta je da kanta ta ci wato fi taqriri tauhid rububiyya kai sun zo su waɗannan shashen wato magabata an yi ruwaya cewa ta zo a cikin shashen magabata wasu mutane sun zo tare da abi hanifa fi ta ƙaririn tauhid a cikin suna ƙoƙarin tabbatar da tauhidi faƙada lahum sai shi wato abu hanifa ya ce musu rahimahullah allah ci kansa can wato littafi ne ya ɗauke ne suke tambayarsa domin ya tabbatar musu da tauhidi fi tauhidin rububiya tabbatar musu menene tauhidin rububiya sai shi abu hanifa ya ce musu kahin mu shiga tattauna akhbir akhbiruni ku bani labari qabla an natakallama fi hadhihi mas'ala kahin mu shiga tattauna a cikin wannan mas'ala an safinatin fi diljatin a cikin wata jirgin ruwa da take cikin ruwa safina bato wanda yake cikin ruwa safina shine jirgin ruwa fi diljatin a cikin ruwa ta zahabu ita wannan jirgin ruwan sai ta tahi a cikin ruwan nan tana tahiya ina fatan za ku bani hankalinku da kyau waɗansu mutane ne suka zo gurin abu hanifa rahimahullah suke so su nemi tambaya akan sha'anin tauhid rububiyya ya za a yi su gane tauhid rububiyya san ta karara sai to kahi mu shiga tattaunawa zan tambaye ku yanzu ku bani labari yanzu ga wata safina jirgin ruwa bato wata ba ganin bato ka taba ganin shi a tele eh a yi mai ka gan shi a cikin me a cikin ruwa masha Allah a yi mai akwai ruwa ko akwai bato a ciki yawwa to wunci yare ce ya gani to shi wannan batokin yana cikin ruwa ta zahabu sai ya tahi tamtali umina da'am sai ya tahi da kanshi babu wani mai sarrafa shi wa a ce ga bato a cikin ruwa kuma ba mai sarrafa shi ya je da kanshi ya tahi ya tahi in ya je can bakin gaba tamtali'u mina da'ami sai je da kanshi ya dora ma kanshi abinci wa gairihi da wani abinci da kaya ya dora kaya dora ka bi nafsiha ita ba ta dora kayan da kai nata kuma wata udu bi nafsiha kuma sai ta dawo ta dawo da kanta fatar su bi nafsiha ta sabke wannan kayan da ta ɗora da kanta watar ji'u kuma ta dawo wannan duk tana yin shi inji imam hanafi yake ba su labari misali ne yake so ya ba su wannan duk yana shi kullu dalika min gairi an yudiru ha ahadu babu wani ɗaya da yake sarrafa ta yake tahiya da ita yake kulawa da ita shin ya yiwu a ce gabato babu komi a cikin shi amma an sa shi a cikin ruwa sai ya tayi shi bakin gaba an ajiye bahun shinkafa ko an ajiye motoci a ce da kanshi je dora ma kanshi in yi dora ma kanshi ya loda ma kanshi kuma ya taho da kanshi ba mai sarrafa shi ba matuki a ciki ba masu dora kanshi ki dora ma kanshi da kanshi ba masu mishi wannan kuma ya zo ya sarki sai ce musu shin wannan yayu kullu dalika min gairi an yudiruha ahadun yace duk wannan yana yin shi shi wannan ba tokin ba tare da wani ɗaya mai tahiyar da shi ba qalu ka san wani mutane abin da suka ce mishi haza mahalun la yumkinu abadan wannan abu ne wanda ba zai taɓa yiwuwa ba zai taɓa yiwa ba har abada a ce kawai yanzu hotel ba aka tana aka aje wannan burginan da suke makwatan makaranta a ce ta zo ta ɗora ma kanta ta ɗora ma kanta kuma ta tafi da kanta ta kai can bayan gari karan wani ta sabke da kanta ya yiwu to shi ne ka musu misalin wannan ba to ne na jirgin ruwa a ruwa ya je gaba ya ɗauko kaya kuma ya tuka kanshi ya je ya sabki sai suka ce su masu zakan suka ce hada mahalun la yumkinu wannan abu ne wanda yake ba zai taɓa yi ba har abada fa qala lahum sai yace musu idza kana hada mahalan fi safinati to wannan in ya kasance a cikin jirgin ruwa bai yiwa fa kaifa fi hazal alami kulli to yaya kaga dukkan wani abin halitta gabaki daya a ce shi ya halicci kai shi shi yake sarrafa kanshi shi yake tahiyar da kanshi yayu ulwihi a cikin ɗaukakar shi wasu fulihi da ƙasƙantar shi yayu to kenan tun da ba zai yiwu ba kenan akwai wanda ya halici shi ne tauhidin rububiya ka gane ababen nan duk Allah ya halicce su ba mai yin su sai Allah kai karan kanka Allah ya halicce ka cikin kanka akwai wato aya ta ka gane kai halitta ka akai فنبه عن اتساق العالم فنبه sai warkar da su an ittisaqil alami na daga haduwar dukan wannan duniya wadiqatin sun ihi da kuma tahiyar da shi a cikin 'yan daƙiƙai 'yan mintuna yadda yake al'ala ke sarrafa su wata ma mai halƙi da kuma cikar halittarsa da Allah ya yi na bayinsa daban-daban dalilun sai ma ce wannan dalili ne ala wahadaniyatin zaka gane Allah shi a ɗai tun anan ma Allah ya haɗa duniyan nan gabaki ɗaya a cikin 'yan mintuna Allah yake sarrafa ta cikin awowi da 'yan mintuna Allah yake sarrafa duniya ga baki daya a yi nan a yi nan akon a tashi rana ta zo dare ya zo wancan ya je can wancan ta je can duk Allah ne yake tafi da waɗannan abubuwa to dalili ne kan zaka san Allah shi a ɗaya kuma khalaqahu Allah shi halicce su wata farridi kuma Allah ya kaɗe ta da kaɗetarsa ba shi da makamanci malam ya ci gaba da cewa albasu sani bincike na bide a cikin shi wannan tauhidin rububiya da tabbatar da shi da kaɗe ta Allah ka gane shi kaɗan wannan ba zai tsira da kai da azabar Allah ba shin kafirai ko mushrikai wal in sa'arta man khalaqa samawati wal arda mi zace la yaqulun Allah wannan ya tsira ta daga azabar Allah daga wutar Allah bai tsira ta da su ba in ka tambaye su warici sama warici kaza ce maka Allah amma suna bauta ma wannan Allah suna da Allah biyu wannan bai tsirtar da su ba to gane tauhid rububiyya shi kaɗai sai ka gama shi da sauran tauhid uluhiyya da tauhid asma da tauhid sifa wannan suna ƙara tauhidin risala sai ka haɗa shi da waɗannan sai ka haɗa shi da tauhidin uluhiyya da tauhid asma wa sifat shi kaɗai bai iya tsirtar da kai daga azabar Allah tunda ka hure ma an tambaye su mushrikai an tambaye su wayar ci sama wanda suka ce Allah laikullan nan la zai ce mutsarki sun ce maka Allah to me yasa kuke bauta ma wannan Allah me yasa kuke bodewa daga bautar Allah shi a dai da kaɗai ta Allah cikin bauta wannan bai tsitar da su ba sai mala ya ce inna tauhidar rububiyya lalle shi tauhidar rububiyya na kaɗai ta Allah a cikin ayyukansa huwa ahadun anwa'i tauhid salasa shi ɗaya ne daga cikin tauhidi guda uku توحيد الألوهية توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات su uku dama kama ta kaddama kamar yadda bayanin su ya wuce a darasin mu na daya da na biyu da muka yi a baya yau gashi muna cikin wato hanya ta biyu wadda take nuna mana mu gane tauhidur rububiyya to sai mala yace lalle tauhidur rububiyya shi ɗaya ne daga cikin irirrika guda uku na tauhidi kamar yadda bayanin shi ya gabata a baya waliza da wannan ne fa'innahu la ya sihu iman ahadun imanin ɗayanku ɗayanmu baya ingantuwa ya zamanto sahihi wala ya ta haƙaƙu tauhiduhu kuma tauhidin shi baya tabbatuwa illa idakana wahadar lahafi rububiyyati face sai ya kaɗe ta Allah a cikin rububiyyarsa kusan da haka lakin hada nau ai wannan nau'i ne mina tauhid na daga tauhidi laysa huwa al-ghaya ai ba shi bane kai mutaka min bi isati rusuli na daga aiko manzanni alaihi musallatu alaihi musallamu salatu wassalam tsira da mace da a gare su ba shi bane kai gaya domin mi wala yunji wahadahu min azabillah ɗayan su baya tsira daga azabar Allah daga azabar Allah malami atil abdu bilazimihi tauhidul uluhiyya face sai bawa ya zo ya lezamci tauhidul uluhiyya a ce tauhidul rububiyya ne kaɗai aka turo da manzanni ba shi bane kai gaya dole tare yake da tauhidul uluhiyya sai an tabbatar da wannan tunda kahurai sun tabbatar da rububiyar Allah amma uluhiyyar su ce nan suka bude to kenan kaga bawa baya iya tsira daga azabar Allah mutkar bai zo ba ya lezamci tauhidul uluhiyya ta na ilahantakar Allah shi abin bauta shi a ɗaya ulhuwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad waliza da wani ne mala yace ya qulu Allahu ta'ala Allah madaukake yake cewa wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun mafiya yawan mutane ba sa yin imani da Allah imani na haƙiƙani ɗan'uwa musulma ɗan'uwa musulmi mafiya yawan mutane ba sa yin imani imani da Allah na haƙiƙani illa wa hun mushrikun face sai sun haɗa Allah da wani a cikin suratu yusuf wa ma'ana malaci abinda ake nihi da da wannan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun abinda ake ni da wannan aya mafi yawan mutane ba sa yin imani imani hakikani face sai sun hada Allah da wani a cikin bota sai malai ce abinda ake nihi ai ma yuqaru aktsaruhum billahi rabban mafi yawan su ba sa tabbatuwa cewa Allah shine rabb abin bauta wa khaliqan shine mai halitta wa razikan kuma shine mai arzitawa wa mudabbiran kuma shi Allah shine mai jiyo al'amuransa wa kullu zalika min tauhidur rububiyya ai dukkan wani da muka zana tauhidur rububiyya ne domin aiki ne na Allah halitta aiki ne na Allah arzitawa aiki ne na Allah juya al'amura duk aiki ne na Allah to wannan dukkan shi yana cikin tauhidur rububiyya illa hum mushrikuna ma'ahu face sai mutane sun yi shirka a cikin wannan tare da shi Allah fi ibadatihi a fi ibadati gairihi a cikin botar wani nasa min ausanin na daga gumakuna wa asnamin da abin bauta wanda suke ba Allah ba abin bauta shine asnam wanda ba Allah ba allati la tadurru alhali su wannan abin bautar ba ta iya cutar da kai kasa akwai masu bautar rana akwai masu bautar dutse eh ka gani to waɗannan duka abin bautar wanda ba Allah ba daga gumakuna da wani abin bauta wanda ba Allah ba kana bauta mashi kana kiran shekara maka agaji ba ya cutar da kai shi ma kan shi wala tamfau baya iya amfanar da kai wani abu shi ma kan shi bai amfanin kansa yanzu misali wani babban waliyin Allah ne ya rasu aka zo aka binne shi yana cikin kabari ka zo ka rinka cewa ba ni lahiya waliyi wani ba ni lahiya ha waliyi wani kare ni daga makiya ya amsa maka ya ka maka ya ka maka agaji ai a mace ki riga ya rasu an gane shine bautar wani Allah ka dauki wani haƙi na babu wanda ake ma ba wannan haƙin sai Allah ka bada shine kai ka bauta ma wannan Allah to waɗannan irin gumakuna da wani abin bauta wanda ba Allah ba allati la tadur wanda bata cutarwa wala tamba kuma bata amfanawa wala tuda kuma bata badawa wala tumna kuma bata hanawa sai mala yace obi hazal ma'ana da wannan ma'ana ce li ayatin akwai aya al mufassiruna min sahaba a cikin masu tafsiri na daga cikin sahabbai wa tabi'ina da kuma tabi'ai wanda suka biyo bayan su daga ciki ƙara ibn abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas sananne ne a makaranta ana cewa ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ƙala a ce ƙala rasul sallallahu alaihi kaza yara matasa an suna karatu na makarantu na islamiyya suna karantu hadisai na abdullahi dan abbas to ka tsaya ka ji abin da abdullahi dan abbas ya faɗa min imanihim daga imaninsu idza qila lahum idan aka ce musu man khalaqa as-samaa man khalaqa as-samaa wa ya halici sama wa man khalaqa al-arda wa ya halici ƙasa wa man khalaqa al-jibala wa kuma wa ya halici duwatsu qalu sai kai su mushrikan suna cewa Allah Allah ne amma duk da wannan bai hana su bohun mushrikuna suna hada botar Allah da wani haka Abdullahi dan Abbas ya ce a cikin tafsirin waɗannan ayoyi na tafsir na Qur'ani da suke magana mushrikai zaga ayyuna ana kawo magana irin ta Abdullahi dan Abbas qala ikrama mala ikrama Allah ya ƙara yarda da shi yace tas'alahum man khalaqahum to tambaye su su mushrikan da suke hada Allah da wani bayan sun tabbatar maka halittar sama da ƙasa Allah ne mai yi tambaye su in ji mala ikirma waman halƙar samawati wal arda wane ne ya halicci sammai da ƙasai fa yaquluna Allah zaka sun ce maka ai Allah ne falizalika imanuhum billah to wannan wa imanin su da Allah wa hum ya'buduna gairahum bai amfana musu komi ba domin su wahum ya abuduna gairahu domin su suna bauta ma waninsa sun tabbatar da halittar sama shi ma wannan ikirma haka yace Allah mishi rahama in ka tambaye su walici sama zaka sun ce Allah walici kasa zaka sun ce maka Allah wa qala mujahid malam mujahid Allah kare da shi shi ma yace imanuhum imanunsu ƙauluhum na hudansu da suka ce Allahu khaliquna Allah shi ya halice mu wa yarzuquna shi yake arzuta mu wa yumituna shi yake wato kashe mu fa haza imanu ma shirki ibadati him gairihi to wannan imanin su da suka yi bai amfane su da koyo saboda sun hada ibadar Allah da wani Allah wannan duk malam yana nuna miki gane tauhidin rububiyya ba ta tabbatuwa sai kan gama ta da tauhidul uluhiyya sun tabbatar da halittar sama da ƙasa dinna Allah ne duk haka wani malaman suka kawo asar gashi nan daban-daban na faɗarsu abdullahi dan abbas ga abin da ya faɗa ikrama mujahid shima wa qala abdurrahman bin zaid bin aslama bin zaid abdurrahman dan zaid dan aslama dan zaid ya ce laisa ahadun yi ubadu ma'allahi gairu babu wani ɗaya da yake bauta ma Allah tare da wani abin bauta daban illa wa huwa yi uminu billahi face sai ya yi imani da Allah wa yi urafu annan laharabu kuma ya san Allah shi ne Ubangijinsa wa annan laha halikuhu Allah shi ya halicce shi wa razikuhu Allah kuma shi yake arzita shi amma huwa ya shiriku bihi yana shirka da shi suna haɗa Allah biyu ala ce saurara ka ci ko na'am tara yanzu ba ka gani kai faƙala ibrahim yaya annabi ibrahim ya faɗa a cikin alƙura'ani ga mutanen shi ya ce musu annabi ibrahim ya ce musu ƙala a fara'aitun makuntum ta abudun ku bani labarin abin da kuke bauta ma ba Allah ba antum wa aba'ukum aqdamuna ku da iyayenku wanda suka gabata suka wuce fa innahum aduwu aduwwul li to su makiya ne a gare ni ni masoyi na abin bauta na illa rabbal alamin ba ce sai Allah ubangijin halittu shi kada zan bauta ba kashi abin da annabi ibrahim ya gaya ma mutanensa su abin da kuke bauta min ba allah ba ku bani labari suna ba ku lahiya suna dora muku cuta ufin lakum ufin lakum wai ma ta'buduna min dunillah kai can ku da abin da kuke bauta ma ba allah ba da ku da iyayen ku ne suka wuce to ku gane su makiya ne a gare ni fa ni masoyi na wanda zan bauta ma illa rabbul alamin ba ce sai ubangijin halittu a cikin suratul shu'ara yake malam yace wan nusus anis salaf akwai nasosi daga salaf magabata na kwarai salafus salih fi hazal ma'ana kasiratun a cikin wannan ma'ana wadda take masu yawa akwai nasoshi masu yawa a cikin wannan ma'ana bal laqad kana mushrikuna zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama domin ya kasance mushrikan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muqarrina billahi sun tabbatar da cewa billahi rabba sun tabbatar da cewa Allah shi ya ubangiji khaliqan kuma shi Allah shine wato mai halitta razikan kuma shine mai arzitawa mudabbiran kuma shine mai jiwa al'amura wa kana shirkuhum bihi min jihatil ibadati shirkar su ta kasance daga bangaren abin da ya shafi ibada haisu ittakhazu andadan do sirriki waɗansu iyayen gida ba Allah ba wa shurka'a da kuma abun bota yad'unahum suna kiransu ko suna bauta musu wa yastajisuna bihim suna neman ceto a gurin su wa yanziluna bihim hajatihim kuma suna sauka musu da bukatunsu kusan gumki 360 da wani ba aka isko a cikin ka'aba da aka yi fatahu makka manzara ma alayhi salatu wasu nake cewa wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta ruguje ta lalace yasa sanda ke turo su sabi ana kabara to su ma mushrikan lokacin annabi sun tabbatar da Allah shine mai halitta shine mai arzitawa shine mai jiyo al'amura sai shirka su ta koma wajen abin da ya shahi ibada itakhazu andadan wa shuraka sun riƙi iyayen gida ba Allah ba da abokan tarayya yad'unahum suna bauta musu ko suna kiransu wa yasagi suna bihim suna neman ceto a gurinsu domin akwai gumkin da shi in rashin lahiya ce gurin shi zaje a roƙa in arme ne za ka yi kamar doguwan tana son arme wadda ke ta musulma ce wurin Allah za ta newa in kana son arme gurin gumki kaza ne za ka je eh kowa da irin gumkin da ake zuwa kowa kuma da ake zuwa gurin gumkiwa ne saboda an tada iyayen gida da yawa suka tattara to suna ne wayan ziluna bi mahajatim suna sabkar da wato bukatunsu a gurin wa tulabatihim da abin da suke nema a gurin su wa qaddalla alquran alkarim haqiqan alqurani mai girma ya kawo dalilai bi mawa'il adidati a cikin wato wurare masu yawa a cikin wurare minhu da gare shi ala ikirarin mushrikina abu sa tabbatar da mushrikai bi rububiyyatin lahi da suka suka tabbatar da mushrikai sun tabbatar da rububiyya ta Allah ma ishrakihim bihi fi ibadati kuma alhali sun hada shirka a cikin botar Allah sun hada Allah da wuri a cikin bota wa min zalika malaice yana daga wannan qauluhu ta'ala fadar Allah madaukakin sarki da yace wal insa altahum man khalaqa samawati wal ard wallahi da zaka tambaye su waye halici samai da kasai wa sakhara shamsa wal qamar wani ne ke hore rana da wata rana ya tahi dare yazo wata ya tahi yazo la shamsu yanbagi an turika al qamar wal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun la yaquluna la kasifaka Allah sai Allah ce fa anna tu'fakun kai ba tasrifuna an da'ati ya kuke bodewa kuma daga bautar Allah tunda kun tabbatar da halittar sama da ƙasa tahiyar da rana da yini tahiyar da wata duk Allah ne to ya kai kuma ke kiran wani wani sa ba shi ba wa qauluhu ta'ala da kuma wadar Allah madaukakin sarki da yace wala in sa'altahum wallahi inda zaka tambaye su man nazzala minas sama'i ma'an wa ke sauka da ruwa daga sama fa ahya bihi al-arda min ba'di mautiha kuma da shi wannan ruwan Allah yake rayar da ƙasa wadda take matatta ta mutu ta yi haƙo ta ƙeƙashe la yaquluna da zaka suke maka Allah ne to manzo Allah Allah ce qul alhamdulillah ka ce musu dukkan yabo ya tabbata ga Allah tunda kun tabbatar da wannan na Allah ne bal aksaruhum la yaqilun amma fi yawan su ba sa hankalta su gane cewa tunda mai halittar wannan ya halici waɗannan to ya cinta abota mashi kada ka hada shi da wani ina ganin ana nuna mana lokaci yayi nan ya kamata mu tsaya muna cikin nasoshi na daga salaf magabata da kuma dalilai na ayoyi na alkur'ani akan tabbatuwar rububiya ta Allah da cewa mushrikai sun tabbatar da rububiya amma wannan ita kaɗai bata shigar da bata kare su daga azabar Allah ba domin sai an hada ta da uluhiyya muna cikin wannan bayani ne lokaci yayi insha Allahu a darasin mu na gaba za mu tashi mu dan baya kaɗan don abin da zai biyo bayana da alaƙa daga inda za mu tashi abin da muka yi daidai Allah ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya kankare mana Allah subhanahu wata'ala ya zabanar da ƙasar mu da garin mu lafiya dukkan wata fitina mun san ta ko mu san ta ba Allah ka tsare mu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل مكاميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل مكاميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك